أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قراتم من لتاف بقية المستفيد شرح منية المريد yau za mu tashi a shafi na goma wanda yake kunshe da mukaddima ta wannan littafi sayidi muhammad ibn al-arabi as-sa'ihi yana cewa muqaddimatun wannan muqaddima ce tashtamilu ala sab'ati madaliba muhimma da take kunshe da wasu ababen nema guda bakwai masu muhimmanci duka abubuwan nan guda bakwai su ne a dunkule a matsayin mukaddima sai ya fara da matsalib na farko ce al-matsalabul awwal abin nema na farko da ya kamata wanda zai karanta littafin nan ya sani zai yi bayani fi man shai ulumi ɗariƙi cikin bayanin mafarar ilmomin ɗariƙa a nan umuman bai keɓance ɗariƙa tijaniya ba fi man sha'i ulumin ɗariƙi cikin mafalin ilmomin ɗariƙa wa ba'adu maktasadi ahluha da kuma bayanin shashin abin da ahalin ɗariƙu suke keɓanta da shi min asraril azwaƙi wata haƙiƙi daga asrarai na zauƙi wanda ba wai a littafi ake karantawa ko ido ne yake gani ko jiki yake taɓa ba a ɗanɗano ne na zuciya wata haƙiƙi da kuma haƙaƙewa abinda kai daga kaji wannan kasan ba wasa a cikinsa babu ƙarya a cikinsa ba ka jiran sai an kawo maka wata aya ko wata hadisi ko wani dalili sai mala ya ce la ya kafa lamarin baya koyuwa Allah hazal matsalab cewa wannan matsalabi na farko da zai kawo mimma ya himmu fi hazal maƙami ta ƙauyimahu ya daga abin da ta ƙawimuhu miƙar da shi ya himmu yake wato yake da muhimmanci fi hazal makami a cikin wannan matsayi wa ya ta'akkadu fi hadi ahli tariqi ta'allumuhu wa ta'alimuhu kace ta'allumuhu neman sanin sa wa ta'alimuhu da ilmantar da shi ga sauran muridai ya ta'akkadu yana ƙarfafuwa fi hadi ahli tariqi cikin iyakar ma'abota tariqa iz domin bin nazarfi da yin tsokaci ne a cikinsa yartaƙil muridul muwaffaku insha Allah ta'ala muridi wanda aka masa muwafaka insha Allah ta'ala yartaƙi yake hawa an hadizul jumuri daga barin taɓon nan sandararre ala zawahirul anqali wanda ya sandale a bisa zahirin al'anƙali abinda aka cirato cewa ai ba a rawaito ba ai ba a hakaito ba ai ba a inganta ba shine zawahirul anqali ina nufin sai zahirin nakalin da yazo daga manzo Allah ko daga alqur'ani sannan zai yadda da shi to shi wannan zauki da ake magana wanda neman saninsa da ilmantar da shi ga sauran yan uwa yake da wato yake karfafa ai ba abu ne wanda ake ganinsa a zahiri ko ake shafawa ko ake jin ƙanshinsa ko ɗanɗanansa na harshe ba to wannan abin da zai kawo shi zai ciratar da muridi wanda aka masa muwafuka insha Allah ta'ala an habibul jumudi daga sandarallen taɓo wanda yake dankare a guri ɗaya ala zawahirul amfali abu sa zahirin al'anƙali kai cilace-cilace na naƙali ila a wajen nazari zuwa maɗaukakin tsokaci fi arwahil ma'ani cikin ruhin ma'anoni wa lubabi ulumi ahalil kamali da kuma ƙwanduwar ilimomin ahalil kamali ma'abota kamali ilimin zahiri shi ya siffanta shi da busasshen taɓo wanda yake dankare a guri ɗaya shi kuma ilimin ma'ani na ruhi na zauki shi ya siffanta shi da a wajen nazari ɗaukaka na tsokaci fi arwahin ma'ani cikin ruhin ma'anoni wa lubabi ulumi ahalil kamali da kuma ƙwanduwar ilmomin ma'abota kamala wa min adna mastamala alaihi min alfawaid aljalila kuma zai cilar da shi daga koma bayan abinda yake kunshe da shi min alfawaid na fa'idodi aljalila madaukakiya wal awaid da kuma al'adodi da aka saba aljamila kyakkyawa zai cilar da shi min adana daga wannan koma bayan shine an yi siliman naziru fi bitofiƙin lahi ta'ala min an yunkira min kalami ahalin lahi ta'ala cewa shi wannan muridi wanda ya samu zauƙi na ahalin ɗariki ahalin ma'ani wata haƙiƙi ya kubuta ko annaziru mai yin tsokaci fi cikin wannan matsalabi na farko ya silima ya kubuta bi tausikin layi ta'ala da datarwan Allah ta'ala ya samu kubuta min abu sa'an yunkira ya yi inkari min kalami ahalin layi ta'ala daga zancen ahalin layi ta'ala su ne sufaye arifai ya zama ya kubuta wannan abin da zai kawo in mutum ya lura da shi shi zai kubutar da shi daga yin inkari daga zancen ahalin layi ta'ala malam ya bulugu ilmu abin da saninsa bai isa gare shi ba saninsa ne bai kai ba shi za ke inkari to abin da za mu kawo a wannan matsalabi shi zai sa mutum ya kubuta daga yin inkari saboda iliminsa ne lam ya bulugu bai kai wannan guri ba au ya ruddu min isharatihim malam ya tuɗi laifamu shi zai kubutar da muridi an ya rudda ya yi raddi ya yi raddin malam misal ilai babu abin da fahimtarsa bai sadu gare shi ba min isharatin na isharorin ahalin lahi suna da ishara irin tasu da istilahi irin nasu da fahimta irin tasu to duk mutumin da fahimtarsa ba ta sadu da wannan gulun ba yawanci za ka same shi yana musu inkari to wannan matsalabi na farko shi zai kubutar da mutum akan yin raddi ko juyarwa ga abin da fahimtarsa ba ta sadu da shi ba min isharatihim na isharorinsu sai ce wa nahi ka biya min fa'idatin azima kai na hore ka da ita wannan fa'ida azima mai girma tudrabu ilayya akbadul ibli wanda ake dukan hantar raƙumi ilayya zuwa gare ta kinaya ce ta yin tafiya mai nisa wanda manzo Allah ya yi misali ga sabuwar Imam Malik duk da lokacin ba a haife shi ba a zamanin manzo Allah eh manzo Allah yana cewa yushiku an yugraba akbadul ibil ya kusa nan gaba kaɗan za a doki hantar raƙumi daga sassan garuruwa na duniya ba za a samu wani malami kamar malamin mutanen madina ba shine imam malik manzo ya yi ishara to kinaya ne na tafiya mai nisa a zamanin da ba abin da yake yin tafiya mai nisa da mutum da laftunsa kamar raƙumi ana so a yi buga misali da tafiya mai nisa da raƙumi ake buga da sai malam ya ce to durabu ilahi aka ba da ibili ana dukan hantar raƙumi zuwa ga wannan fa'ida mai girma wata tafana fi tasiri har nufusu zakiya al nufusu zakiya rayuka tsarkaka ta tafana tana karewa tana yin fana'i fi tasiriya cikin saduwa da wannan ilimi ko wannan fa'ida mai girma waƙar ƙala a shaiku abu yazid al-bastami haƙiƙa sheik abu yazid al-bastami radiyallahu anhu ya faɗa a cikin wata magana tasa yana gaya wa muridansa almajiransa idza ra'aytum man yu'minu bi kalami ahli tariqi duk mutumin da kuka ga yana ba da gaskiya da zancen ahalin ɗariƙa ya yadda da abin da yake fitowa daga wajen arifai ahalun lahi ahalun ɗara'ik yana gaskantawa baya musu inkari duk inda kuka ga irin wannan mutum fas'aluhu ku roƙe shi yad'u lakum yayi muku addu'a fa innahu mujabu da'awati domin shi din abin amsawar addu'a ne abu yazidu ne yake yi wa almajiransa wasiya da mabiyansa da inda kuka ga wanda yake gaskanta ahalin ɗariki ma'abuta ɗariƙu baya musu inkari duk abin da ya zo ya tabbata cewa daga gare su ne ba ƙazafi aka musu ba ba jahilansu malamansu ne suka faɗa wanda suka san addini kuka ga yana gaskanta abin da ya zo daga ahalin ɗariki fas'aluhu yad'u lakum fa innahu mujabud da'awat ku roke shi ya muku addu'a domin ana amsa masa addu'a wannan abu ne dudul basami kenan wa qala shaykh muhiddin ibn al-arabi kenan shaykh muhiddin ibn al-arabi radiyallahu anhu ya ce aqallu darajati ahli tariqi mafi kankantar darajojin yan ɗariƙu at-taslimu shine miƙa wuya fi ma la ta'lamuhu an da cikin abin da kai baka sani ba su sun sani ne sun san ma'anar wannan abu to duk wanda ka san shi yana sallama yana taslimi yana miƙa wuya baya inkari to wannan ya taka matakin farko na ahli tariqi shine aqallu darajati ahli tariq mafi kankantar darajojin yan tariqu shine a ga mutum yana miƙa wuya cikin abin da kai baka san shi ba wa ala ya ce mafi ɗaukakar darajojin ahli ɗariki mafi ƙonoluwan darajarta alƙalu bi sirƙihi shine yanke shakku da gaskiyar abin da ya fito daga ahlin ɗariki shehunan ɗariku yake nufi waɗanda manzo Allah ya ba su ɗariƙa duk abin da ya zo daga gare su kawai ka yanke shakku bi sirƙihi da cewa wannan abin gaskiya ne to wannan ka samu a ala darajati ahli ɗariki amma ka sallama ko da ya zama baka inkari ko da zuciyarka tana da shakku kar ka yi bakar magana kar ka yi zagi kar ka kafirta kar ka bid'antar to ka daka a tsallu da zati ahli tariki amma ya zama kana sallamawa kana yanke shakku da cewa abun nan da shehu da jani ya faɗa gaskiya ne abun nan da karifofin shehu da jani suka faɗa gaskiya ne abun nan da sido abdulkadir ya faɗa gaskiya ne abun nan da abul hasan shazali ya faɗa gaskiya ne to wanda shine a ala darajati ahli tariqi wa ma ada hazainul muqamaini duk wani abin da ya walaici waɗannan muqamai guda biyu ka gane at-taslimu fi ma la ta'lamuhu anta da kuma alqal'u bi sidqihi duk wani abin da bai shigo cikin wannan ba bai tsallaka a alaha ba kuma in aka yi ƙasa bai fita daga cikin akalluha ba to fahirmanin wannan wato haramta wa mutum arziki ne duk mutumin da bai samu kansa a wannan tsakanin ba akallu da zafi ahli tsariki da kuma a ala darajati ahli tsarik to wannan hirmani ya zama an haramta masa arzikin duniya da lahira wannan inji muhiddin ibn al-arabi as-sufi to falimithli hadhihi al-fa'idatu al-muhimmati ko ya tabbata ga misali irin wannan fa'ida mai muhimmanci ko ku a dalilin wannan fa'ida mai muhimmanci da muka karanto na maganganun malaman nan guda biyu to asar na sai muka zaɓi an ya kuna hadal matsalab wannan matsalabi na farko ya kasance shine a baba matsalibi hazihil muqaddima shine a gaban waɗannan almatsalibu sita da suka rage na wannan muqaddima da za mu kawo sai muka zaɓo wannan shi ne zama matsalabi na farko a cikin matsalib guda sab'atu matsalib ɗin fa na ƙulu to muna faɗi wa billahi musta'anu a wajen Allah muke neman taimakon yin wannan littafi wa lain ete ma dogale shi muke dogaro wa tukulanu da kuma dogara dai to gobe sai mutum me ya mu ƙulun fa na ƙulun zai ce fa alam arshadani Allah wa iyaka ila manahijit taslim wa tasdiqi yana roƙon Allah ya shirye shi da shi da kai mai sauraro zuwa ga tafarkin nan na adina makami ahalin ɗariki shine a taslimi da kuma a'ala da zafi ahalin ɗariki shine a taslimi duka ya roƙa maka Allah ya shirye da kai zuwa ga manahijin taslimi wata taslimi to gobe za mu ji abin da ya faɗi a cikinsa insha Allah alhamdulillah